وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau litinin bakwai ga watan shaban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijiriya wanda ya dace da ashirin da bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya za mu ɗaura kan inda muka tsaya a karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a satin da ya gabata mun tsaya a kisar wato annabi salihu da shi da mutanensa samudawa aya ta ɗari da arba'in da ɗaya za mu tashi aya ta ɗari da sittin a bisa al'ada duk annabin da muka kawo kisarsa ko al'umma da muka kawo kisarta a cikin ƙur'ani mukan lalumo sauran wurare da allah madaukin sarki ya ambaci wannan kissa ɗin a cikin alkur'ani mai girma don mu daɗa fahimtar saƙon da Allah yake so ya bayani kisar annabi salihu da samudawa mun faɗa cewa surorin da suka kawo su a yalwace da yawa akwai suratul araf akwai suratul hud akwai suratul nahli akwai suratul qamar da suratu shams da kuma ita wannan sura da muke ciki suratu shu'ara duka waɗannan surori Allah ya ambaci annabi salihu da mutanensa samudawa to bayan mun ji na nan waɗannan ayoyi da muka karanta a tun daga aya ta 141 a cikin surar shu'ara'i har zuwa faɗinsa كذبت قوم لوط المرسلين آية تدريد ستين دي ديك قصة شيء أرم كما cikin سورة الأعراف آية سبعين da uku ka fara karanta mana mujimi Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره abin da nake so a fahimta kusan ko ina ne duk annabi idan ya kira mutanensa to za ku ji yana cewa su bauta wa Allah ba su da wani abun bauta in ba Allah duk inda annabi ya zo sai ya hana su bautar gunki amma ya umarce su bauta wa Allah kuma ya ce da su malakun min ilahin ghairu sai ce
قد جاء قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم
kaga a wannan surar da muke ciki dangane da kissa taguwa Allah ya kawo maganar annabi Salihu da taguwa daman cewa suka yi idan har kai da gaske kake yi kai annabi salihu mu muna zargin kai mutum ne irin mu innama ma anta illa basharun misluna kai mutum ne irin mu kawai fa'ti bi ayatin in kunta min as-sadiqin ka zo mana da wata aya in gaskiya kake faɗa to shine sai ce qala hadihi naqatul laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum a wannan aya yace wala tamassuha bisu'in faya'khudhukum azabu yawmin adhim kaga bambancin wannan sura ayar da waɗannan ayoyi da alaran ya kawo to ba su yi masa da'a ba a nan cikin surat shu'ara Allah ce fa aqaruha fa asbahu nadimina fa akadahum al'adab me yace Allah واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا نعم فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين
a nan cikin surat sha'ra'i sai ce a tutrakuna fi ma hahuna aminin fi jannatin wa uyun wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim sai ce wa tanhituna min aljibali buyutan farihin sai ce fattaqullaha wa atiyu wa la tuti'u amra al-musrifin muje
قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون kun ji shakka kake wai shi wannan salihu aiko shi ko kai ai aiko shi ko aka yi daga ubangijin sa tambaya ma suke mursalun min rabbi anan kuma suka ce ma anta illa basharun mithluna kai ba kowa bane mutum ne ba kai irin mu. ka zo mana da wata aya inda da take yake na malu
قال الملأ الذي قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من suka المرسلين soke taguwar suka ce ka zo mana da abin da ka mana alkawari na azaba in gaskiya kake in kuma kai kana cikin wannan sai me fa فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين anan cikin shu'ara sai Allah ce fa akhadahu al'azab na'am فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون kawai الناصحين
sai ya juya ya ce na yi muku nasiha na gaya muku gaskiya ku yi riko da gaskiya ku bi Allah walakin la tuhibbuna nasihina ba ku san masu nasiha shi yasa za ku gamu da azabar Allah tabaraka wa ta'ala akwai wani abu
ولوطا ayya ka rike mu ba za mu zo lulu an jima kaɗan insha Allah sai koma cikin suratul hud aya ta 61 a rama kai hakuri suratul hud aya ta 61 hud zaka shiga mana ka ɗebo mana da Allah وإلى ثمود أخاهم صالحا malam ka ji qur'ani fa ka ji fa قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره haka dai هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه haka إن ربي قريب مجيب kaga sai Allah ya ce wa ila samuda akhahum salih samudawa an tura musu dan uwan su salih anan kuma Allah ya ce kazzabat samudul mursalin iz qala lahum akhuhum salihun ala tadakkurun me Allah ya ce bayan nan malam قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد يعبد آباؤنا وإننا نعم وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب
Kaga muna ganin mutuncin ka, muna ganin girman girman ka, mutum ne mai daraja muna tsammani a kai ga dankali da kai. Yanzu zuwa za ka yi ka hana mu mu ci gaba da bauta a kan abin da iyayenmu da kakanninmu suke bautawa ya kai salihu?
gaskiya mu abin da kake kiran mu da shi murib muna shakka ba mu yarda da wannan addinin naka ba sai me mun je malam قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني Haka, وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته babu.
فما تزيدونني غير تخسير ba zai iya barin su ba ya zo ya- ya ya bar Allah ya bi su ba ba shi da wanda zai taimake shi a wajen Allah in Allah ya zo ya masa azaba don haka ya zaɓi ya bi Allah ya saba wa mutanensa wannan kuma shine zaman lafiya ka bi Allah ka huta ka bi ra'ayin mutane ka sha wahala bayan ka hutu na'am ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية Ka ji ko?
فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم Haka.
فيأخذكم عذاب قريب Allah ƙara mana da Alƙur'ani ba. Ina in Allah ya kawo labarin sai ka ga ya canja bayani sai sai ya kawo ayoyi na daban. Ko ina kuma kisa ɗaya ce. Amma can an gaya wa annabi wannan labarin can an gaya masa wannan can an gaya masa. Allahu akbar. To shi ma dai sai da aka yi magana wannan taguwa ɗin. Kar ku yadda ku taɓa wannan taguwa ɗin. In kuka taɓa ta lalle wata azaba makusanciya duk kuna taɓa taguwar nan za ku ga azabar Allah za ta same ku. sun taba ko ba su taba ba فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام yace ku je ba kun taba ta ba suka soke ta yace na ba ku kwana uku kawai daga kwana uku sai an nemi mu a rasa na'am ذلك وعد غير مكذوب
wannan alƙawari ne ba na ƙarya ta ba kuma ba na ƙarya ba kuma hakan aka yi ai ai Allah bai shaɗe su ba sai dai halakar da su tas. ka gama فلم
su ci gaba Ci gaba.
فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز Allah ya ce yayin da lamarin mu ya zo mana ya zo musu najjaina salihan sai muka kubutar da annabi salihu da wanda suka yi imani a tare da shi tunda ya ja kunne ya ce ayi ayi ayi ba ayi ba da Allah ya zo saukar da azabar sai ya kubutar da shi annabi salihu da shi da wanda suka yi imani tare da shi wannan sun samu sakamako tun a nan duniya kafin a je lahira Allah ya tsunduma su a cikin gidan aljanna malam wani abu بسم الله تجي سورة النحل آية 40 دقيقة سورة النحل آية 40 دقيقة أقول تجي سورة النحل الذي سالم لما تعدلت سربداوة مهمة ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة نعم لولا تستغفرون الله لعلكم cewa ترحمون suke inda gaske ne a zo musu da azaba yake cewa ya ku mutane na bi mutum ta hadi nuna da su ya ce wa da azaba me yasa kuke gaggautowa Allah ya yi muku mummunan abu kafin alheri kafin shekaru ba wanda ku ce Allah ya muku mai kyau ba mai daɗi amma ku ce wai wai Allah ya muku azaba ne azaba ne Allah ya haka ne ce wala ne tasbiru Allah ina ma da kun ne gafarar ubangiji ya yafe muku ku samu rahamarsa sai ya ce mai malam قالوا طيرنا بك وبمن معك sun nan ba shi قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون na'am وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون na'am قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه na'am ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون جسدي سورة القمر آية عشرين أول إليه كما لما كذبت ثمود من قبل سورة القمر كافر آية عشرين أول إليه كذبت ثمود بالنذر يوم فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر Muhammadawa sun karbiyarta masu musu gargadi shine annudur shi kuma a nan kuma cewa suka yanzu mutum mutum a basharan minna wahidan na tabi'uhu yanzu mutum gashi mutum muna ganinsa a cikinmu mutum ne mu zo muna bin sa ha ba a inda haka ne muna cikin mata bara mu bi shi ba sai me أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر wai muna tare da shi zai ce wai an aiko masa da qur'ani ko an aiko masa da wa'azi ko an kai masa da wa'azi ko wa'ayi min bainina kai wannan mutum magarici bal huwa kadzabun ashir me Allah yake musu ba سيعلمون غدا من الكذاب الأشر gobe za su sani wane ne wannan magarici ka san gobe ya saya'lamuna gadan gobe za su sani ba dan sun ce annabin Allah ne da shi ba saya'lamuna gadan man al-kazzabu ashir na'am إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ka shagu wannan za a turo musu ita ce sa ido ka yi haƙuri ka ga me za su mata ka kuma su din me Allah zai yi musu na'am ونبئهم أن الماء قسمة بينهم haka an raba ruwan gida biyu كل شرب محتضر shi ne nan Allah ya ce ka gaya musu hadihi naqatullahi hadihi naqatullaha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum a cikin nan suratul shara nan kuma Allah ya ce annal ma'a qismatun bainahum an raba ruwan da ya tsakanin da yau ranar shan taguwa daban ranar shan ku daban ne ba za a raba فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر sai suka kira wani cikin su kawai suka ba shi makani ya je soke wannan taguwar ta Allah da aka ce kada a taɓa ta taguwar a kan tsare fa'ar ne ma فكيف كان عذابي ونذر dan Allah ya ce ina ina yaya kaga azaba ta da gargadi na da fadakarwa ta da nayi kai musu na إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة tsawa Allah ya halaka da su tsawa ɗaya Allah ya ce tsawa ɗaya su da halaka da su kaga a daɗin alƙur'ani ba a dukkan dukkan ayoyin an gaya mana an mutu azaba an mutu azaba nan kuma sai an gaya mana da ya yi tsawa waɗannan sun da wa tsawa Allah ya yi na'am فكانوا كهشيم المحتضر na'am فكانوا كهشيم المحتضر نعم وأ- ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر to sauko inda muka kware wa suratul shams Eh, karanta mana mutum ba a wa shamsi wa duhaha nan ma Allah ya kawo kisar annabi salihu da samudawa malam ya Allah ce kazzaba samudu كذبت ثمود بطغواها to إذ انبعث أشقاها Allah ya ce dagawa su samudawa dagawa dagawa da girman kai da nuna isa su suka tsanye da annabin Allah annabi salihu yace ga taguwar Allah kar a taba ta kar ai kaza kar ai kaza kar ai kaza amma wallahi sai da suka tura wani shaki a shikaha ya je soke wannan tabuwa me ya faru فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها suka kayyata shi suka soke tabuwa فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها an gane shi tabuwa ma ba ta lada to yanzu kuma za mu shiga kisar annabi lut alaihi salam na'am kuma cikin suratul shara'i inda zamu fafata aya 160 daidai kissar annabi lutu mu ji me Allah ya faɗa bari mu fara gamawa da nan suratul a shu'ara din sannan mu shiga sauran surori a cikin alqurani mu ji me Allah ya ce me Allah ya faɗa kan annabi lutu na'am
كذبت قوم لوط المرسلين kaji wata kira إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون ya ya Allah yana ba mu labari a nan cewa su ma mutanen annabi lutu kamar yadda mutanen annabi salihu suka ƙaryata annabawan Allah to su ɗin ma sun ƙaryata annabi lutu ba su yarda da da'awarsa ba bai samu karɓuwa ba a wajensu annabi lut shine lut ibnu haran ibnu azara azara din yace wa huwa ibnu akhi ibrahim al-khalil a wannan riwaya din wa kana Allah ta'ala qad ba'athahu ila ummihi a ila ummatin azima Allah madaukakin sarki ya aiko shi annabi lutu zuwa ga wata al'umma mai girman gaske al'umma babba al'umma mai jama'a a lokacin da annabi lutsu yana raye rayu annabi ibrahim ma yana raye kenan anan ina so mu fahimci wani abu guda Allah yakan iya haɗa annabawa guda biyu ko sama da haka a zamani ɗaya yanzu muna fafatawa da annabi lutsu da mutanensa ashe ga annabi ibrahim shi ma yana raye alaihi salam alaihi salam um, suna zaune ne a wani wuri da ake ce da shi sadum haka sunan wurin sadum kuma mutanensu da allah halakar da su a nan suke mutanen annabi lutu sun yi barna kazantacciyar barna na luwaɗi namiji ya nemi ɗan uwansa namiji wal iyazu billah Allah ya halakar da su ya mai da inda suka rayu gurin gaba kiɗe mai da shi wani kogi mataccen kogi mai ɗoyi mai wari bayan ya halakar da su kogin wurin shi kansa wari wanda ke in ka zo wucewa ɗoyi yake alama ne na cewa nan ne aka halakar da waɗannan mutane masu muguwar ɗabi'a ta luwaɗi namiji ya nemi ɗan uwansa namiji sanannen wuri ne ana ce da shi biladul ghawr biladu al ghawr kamar yadda imam ibn kasir yayi bayani Allah ya masa rahama ya kira su zuwa ga bauta Allah tabaraka wa ta'ala shi shi kadai kuma su yi masa da'a saboda Allah ne ya aiko shi zuwa gare su ya hana su saban Allah kuma ya hana su aikata wannan kazanta da a duniya su suka fare ta neman maza luwaɗi ya ce ba wani wanda ya rigaye su kwata-kwata a duniya shine itiyanu zukuri dunan inas zuwa wa maza banda mata amma suka karyata shi suka ce ba su yarda ba kuma suka ce ba za su bi shi ba sai sa Allah ce kazzabat qaumul lut bil mursalin إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين kuma yace da su ni manzo ne gare ku mai aminci ku ji tsoron Allah ku yi min da'a yayin da ya hana su aikata wannan alfasha wannan mummunan aiki na namiji ya nemi dan uwansa namiji sai musu nuni ya ce ga 'ya'yansa nan mata idan suna so su zo su aura ko kuma ga 'ya'yan al'ummarsa mata asali shine namiji ya nemi mace ya aura ba wai namiji ya aura namiji ba wannan tunani na namiji ya nemi namiji yahudanci ne rashin addini ne dan akuyanci ne da dabbanci da rashin sani ya kamata amma abun mamaki wannan zunubi wanda ta dalilinsa Allah ya halakar da al'ummomi da suka gabata waɗannan al'ummomi da muke karanta su yanzu harkar auren namiji auren jinsi namiji auren namiji wani abu ne da yau ake tallata shi a manya-manyan ƙasashen duniya kuma balma ana ganin wannan shi ne ma ci gaba bayan su a ƙasashensu sun yada abin nan suna yi to kuma har nema suke su kawo shi kasashen wasu kasashen musulmi ko kasashen afirka su ma a tallata musu a saka doka a gwamnatance cewa lalle namiji ya ji ya nemi dan uwansa namiji suna ta bayani cewa ya fi sauƙin wahala zai tafi aiki za ka tafi aiki ba zai ɗauki ciki ba ba zai ba ka da wahalar zirga-zirgar asibiti ba ka da wahalar kudin kitso da kudin waye ba ka da kaza ba ka da kaza da haka wasu suna yi amma ka duba kaskanci malam namiji ya je ya bayar da kansa a ɗaura aurensa na tsiya a ce wance ce a ce wani ne wani ne wato mijinsa shi fa namiji ne amma sai a ce wani ne mijinsa kuma ya yarda wannan ya saba wa shari'a ya saba wa addini kuma ko da ku ana tallata shi a duniya ga musulmi da kasashen musulmi ya kamata su yaƙi wannan tunani kuma ba abu ne mai kyau ba matsala ta biyu matsafa sun shiga cikin wannan harka ta neman maza suna liƙawa wasu camfin cewa duk mai mulki ko mai sarauta in yana son mulkinsa da sarautarsa ya dawama to ya rinka neman maza shi sa Allah kiyaye zaka ga wasu manyan mutane ne amma suna zan ɗabi'a ta neman maza yana faruwa ba ɗaya ba biyu ba suna da ma ƙungiya mai rijista ƙungiya mai rijista har yawo suke suna zanga-zanga ko suna yawon bayyana kansu a duk shekara a wasu daga cikin ƙasashe kuma suna nuna kansu su ne yan ƙungiyar neman maza namiji ne ba dan uwansa namiji to bari ku ji abin da annabi nuhu annabi nuhu ya ga mutane su ne shi
إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون نعم وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون
annabi lutu ya kira mutanensa da su yi tsoron Allah kuma ya ce musu shi mutum ne annabi amintacce zuwa gare su kuma ya gaya musu baya neman ya ba su su ba shi lada masu alkum alaihi min ajr ko ni ban roƙi ku ba da lada ba kwata-kwata akan wannan aiki nawa ban ce a biya ni ba daga nan malamai suke cewa duk da'awa duk malami mai karantarwa mai wa'azi yana yi ne saboda Allah dan ya taimaki mutane kuma ya nemi aljanna da wannan aiki da yake yi da haka ya gaya musu ni na zo ne in hane ku akan waɗannan munanan ayyuka abrazin raza'il munanan ayyuka marasa kyau wanda abin ƙi ne ya ce yanzu a ta'atuna zukurana min al'alamin wa tazaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum yanzu ku za ku rinka zuwa wa maza a ta'atuna dhukran ku rinka zuwa kuna zakewa maza namiji ne ba dan uwansa namiji yana mamakin wannan abin sannan kuma ku bar wa tazaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum ku bar abin da Allah halitta muku ubangijin ku na matan ku namiji ya kimace ka bal antum qaumun aduna bari dai ku mutane ne wato masu ƙetare iyaka kuma wannan aiki na ku ya munana wannan al-istifham ne lil inkar wa taqriya yana inkari yana musanta yana aibanta yana munanta wannan mummunan aiki kalmar zukran jam'i ne na zakar ziddul unsa kenan kishiyar mace qaumun adun jam'i ne na ad a larabci akan ce ada fulanun fil amri ya'du haka zai zama ada ya'du abinda ake nufi tajawaz al hadda ya wuce gona da iri bal antum qaumun aduna lalle mutane ne ko masu wuce gona da iri a cikin me a cikin zalunci wannan mummunan ɗabi'a wannan hali intikasu ɗabi'a ake cewa تأتون الذكران كو الذكور إيش هذه فاحشة وانا الفاشاني وتتركون نساءكم كم كبر ما تنكو ده الله يحل التامكو يسنن التامكو طبيعة ميكشو كذوكو أكس طبيعة لأبنجي يمكو للي إنكم بهذا الفعل القبيح الذميم تكونون قد تعديتم حدود الله lalle wannan aiki da kuke aikatawa abin ki hakika kun ketare wa tajawastum ma ahallahu Allahu lakum kun tsallake abin da ubangiji ya halatta muku kun shiga abin da Allah ya haramta muku amma suka yi masa raddi dangane da wannan magana da ya gaya musu arama me suka ce mu
قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين
suka ce idan fa baka daina wannan wa'azin ba ya kai lot la illam tantahi wannan raddi ne da jamkun ne da ake yi wa mai wa'azi musamman shi annabi lutu alaihi salam tahdidi suke masa da wa'idi in baka hannu ba in baka dena ba la takunanna min almarjumina mukhrajina wallahi sai ka kasance cikin wanda zamu kora daga cikin garin nan sai mun fidda kai ma'ana la illam taskut bil wa'd an nahyika iyana amma nahnu fihi idan baka dena wannan wa'azi na hana mu aikin da muke na neman maza ba to wallahi sai mun kore ka daga wannan gari namu kwata-kwata za mu fitar da kai wala natru dannaka kharija diyarina sai mun kore ka kabar wannan gari namu ka fita to daman malamai suka faɗa daga cikin hanyoyi na mutanen banza makiya Allah makiya gaskiya cikin abin da ake gaya wa mai wa'azi ana masa barazanar a kore shi daga ƙasa ko a kore shi daga gari duk wanda ka ji ana wa'azi yana cewa ai ba ɗan gari ba ne ai gwanda ma a kore shi to mutumin banza ne yau waye daman ɗan gari kowa ma ba zuwa shi aka yi ba kowa ma ai zuwa yi ba wanda shi ya girbi ƙasar dukan mu gaba ɗaya kulluna min adam wa adam min turab kulluna dukan mu daga adam ne adam kuma daga turbaya yake suka ce wallahi sai mun kore ka a garin nan suna tsoratar da shi akan wannan ba san ba cewa wannan magana ta sunanta rubutu akan ruwa annabi lutu sai ya maida musu martani kamar sun ɗauka zai tsorata ne Allah rama bai ce musu قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين bayan ya yi musu wannan hani na su daina luwaɗi shine kawai saƙon ya musu nuni cewa su je su auri mata shine sunna shine shari'a sai suka ce in baka daina ba za mu kore ka za mu fitar da kai daga cikinmu shine can Allah yake cewa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun cikin arab amsar mutanen annabi lutu gare shi bayan ya gama musu wazi cewa suka yi ku kore shi ya fita daga garin ku su dama rayuwarsu ai rayuwar gari ne su ci su sha su more saba wa Allah ba san cewa ba duk rayuwar da aka yi ta ana saban Allah ba ta da daɗi rayuwa mai daɗi rayuwa mai ɗanɗano ita ce rayuwar da aka bi Allah a ciki aka ci aka sha kuma aka yi sallah aka yi ibada aka bauta Allah aka ƙi aikata haram aka nema halal aka yi da aka dan kun ce za ku kore shi a garinku shirme kuka yi yayin da ya ga mutanen nan ba za su ɗauki wa'azi ba sai ce to ni kuma ina shaida muku inni li'amalikum min alqalina wannan aiki naku na luwadi ina cikin masu kin wannan aiki ba na son wannan aiki na shine min alqalina ai la uhibbuhu wa la arda bihi wa ana bari'un minkum ba na son aikin kun nan kuma ban yadda da shi ba kuma na barranta daga wannan aiki naku na neman maza ya yi addu'a ya ce rabbi na jini wa ahli min ma ya'malu ya ubangiji ina roƙonka ka kubatar da ni da ni da ahalina gaba ɗaya wanda suka yi imani da ni wanda suke tare da ni daga aikin waɗannan mutane mummunan aiki na neman maza fanajjainahu wa ahlahu ajma'ina Allah ya ce sai muka kubutar da shi da shi da iyalansa gabaki ɗaya ajma'ina wato ana nufin dukkansu baki ɗaya ba wadda muka bari illa ajuzan fil ghabirina sai wata tsohuwa matarsa ita ce ajuz abin da ake nufi kanat ajuza su tsohuwa ce muguwa tsohuwa mata na bulut ba ta da kirki ita kam an batta tare da mutanensa Allah ya halakar da su tare da wanda Allah ya halakar din gabaki daya kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ya ba mu wannan kissa a cikin suratul arab na san Allah ma zai koma ya dauko mana a cikin suratul hud a cikin suratul hijr waɗannan surori guda uku idan mutum yana neman kissa annabi lutu to ya koma cikin su a arab hud hijr ubangiji tabaraka ta'ala ya gaya mana abin da shi annabi lutu ya gaya wa mutanensa bayan sun yi da'awar za su kore shi daga garin shi koransa daga garin shi shine su wulakanta shi a raba shi da gidansa a raba shi da iyalinsa a raba shi da kaza kaza dinsa maimakon ya ce a'a ku bari dan Allah na daina sai ce a ina shaida muku ina nan ina gaba ina kuma kiyayya inni li amalikum min alqalina aikin nan naku bana son su qalina din nan jam'i ne na qal min alqalin jam'i ne na qal kamar da malaman tafsiri suka suka faɗa Allah ya musu rama kamar yadda suke cewa qalaitu qalaitu fulanan aqiluhu qalaitu fulanan aqiluhu ai taraktuhu na rabu da shi kamar ramaituhu armihi karihtuhu kurhan shadidan na ki abu idan kace ana li'amalika min alqalina ma'ana ni wannan aiki naka na zalunci min alqalina ni ina kyamarsa ni ba na son wannan aikin shine min alqalina aiki ne mummuna to anan abinda malamai suke bayani shine duk lokacin da ake barna to duk mutumin kirki ya yi ƙoƙari ya barnanta daga barnar da ake yi idan yana cikin mutanen da suke barnar kana cikin mutane masu shan giya da caca kana cikin mutane masu zina kana cikin mutane masu kaza to lalle a ga wata alama da zai nuna baka cikin wannan ɗabi'a kuma kana cikin su wa'azi kake musu faɗakar da su kake baka yarda da wannan abin da suke yi ba kuma wannan yake nuna mana ashe wajibi ne mu rinka umarni da kyakkyawa mu rinka hali akan mummuna kuma mu daina ɗaukan barazana dan mutum yana aikata barna ya maka barazana akan barnar da yake yi bai kamata ka ɗauki barazanar ba kuma wannan yake nuna mana ashe idan mutum yana ba daidai ba idan ana faɗan abin da yake ba daidai ba ashe yana ɗaukan mataki na me ya ci mutuncin wanda yake hana shi aikata wannan ko kuma yake cewa wannan abin nasa ba daidai ba shi yasa duk waɗanda za ku ga suna faɗa da malamai ko suna ƙin malamai ko suna gaba da malamai ko suna sukar malamai abinda ba sa so a daina magana akan abubuwan da suke yi wanda ba daidai ba to shi kuma malami na Allah duk inda malami na Allah yake to ba wato jininsa da Allah ya shi bai zai iya ganin abu ba daidai ba ya shiru ai bai zama malami ba yi in dai zai ga barna ya shiru dole sai ya faɗakar ko bai fito directly ba to sai ya yi ta kewaye kewaye dai ya nuna wannan abun fa baya so ba abun ƙauna ba ne ko da ko yana tare da azzalumin shugaba ne babu wanda yake da barazana a rayuwar mai da'awa irin azzalumin shugaba wanda yake da zalunci da jabirutanci akan mulkinsa da sarautarsa shine barazana ga malami mai karantarwa wanda zai iya daure shi ko iya kashe shi ko iya sa masa guba ko iya masa kaza wanda duka an yi wannan a tarihi wasu an yi bayani akan laifukansu abubuwan da suke ba daidai ba sun ɗauki mataki wasu su kashe wasu malaman wasu su ɓoye wasu malama akwai malaman da ba mutuwa suka yi ba an ɓoye su amma gaba ɗaya har iyalansu sun yi ta kaba a kansu amma wallahi ba mutuwa suka yi ba kurin an sa su a wani wuri ne kawai in ka ga sun fito to ga wasu ce ta fito akwai wurare na ɓoye mutane malam akwai inda za a kai ka a ajiye ka ko rana ba za ka taba gani ba har ka mutu ko rana ba za ka gani ba za ka zauna za ka ci za ka sha amma fa kai ɗaya in qur'ani za ka yi tai ke tai in ma wani abu za ka yi ke tai kuma ba wanda zai san inda kake mai nisan kwana ya daɗe ya daɗe ya daɗe tun yana yaro har ya zama tsoho iyalinsa an raba gadansa tuntunin matarsa ta yi aure tuntunin har ta hayyafa ashe yana rayu saboda inda aka kai shi ba inda za a fidda shi bane wannan dan adam ne yake yi wa dan uwansa azaba wani an kai shi wani wuri na azabtarwa da ake mutane azaba ya ce ai malam abun ba daɗi ya ce malam akwai inda an kai mutum wato injin buga iska ake zira masa a dubararsa injin buga iska abun buga taya tip iska haka za a buga mutum iska sai ya kumbura fal kaga jini kaga majina kaga me yana ta fitowa a bakinsa harshensa ya abin nan da haka suke kashe mutum wani za a yi ta buga mai sai ya kumbar sai ya fashe sai a suke shi akwai inda ake tura su cikin zaki ka san zaki ko zaki za a bari mai jin yunwa in sun tashi maka rashin mutunci kurin sai su kora ka cikin su sai an yi wutar da zakuka sai a kora mutum cikinsu ba abin da zai saura illa kawai kashi in sun bar kashin an gama da shi akwai wanda wutar lantarki ake sa masa malam wannan hanyoyi ne da dan adam yake yi wa dan uwansa dan adam azaba in ka fada hannun azzalimi kuma da yawa akwai waɗanda aka musu wannan filla saboda Allah kawai sun ce abi Allah me yasa sun barranta daga munanan ayyuka da mutane suke aikatawa kuma suna ganin ana bautar da mutane akan sabon Allah suna gani ya kamata su gaya wa mutane abin da yake daidai wani kuma kwab ɗaya ake masa kawai kashe shi ake wani kuma zuwa ake abi shi a mai obatakin a motarsa yana cikin gudu kawai sai a tura wasu mai mummunan obatakin suna ta bin sa suna ta bin sai ya zo wani kwana sai abi shi a dora mai mota kawai sai obatakin sai ka ji an ce a wani ya yi hadari a guri kaza amma wasu ne suka yi mai obatakin kuma sun gama aikin sun tafi wani kuma sace shi ra'ayi wani kuma gidansa ake zuwa da sunan barayi yan fashi da makami a ba yan fashi bane ba yan fashi da makami bane haya kilas ne masu kashe mutane ne kawai sai a ce ai barayi ne suka so amma wani barayi kawai dama an turo ne su kashe shi hanyoyi da yawa da ake bi na a halakar da dan adam wai dan me dan ya faɗi abin da Allah ya faɗa to wannan sunna ce ta annabawa dama bari mu ji me Allah ya ce a cikin sauran surorin malam gogor me da annabi Lutu yayi ina so ku gane me ya fafatawa da annabi Lutu yayi da mutanansa waɗannan mutanen fa malam ɗabi'ar su luwaɗi shi laifinsa da su me yasa namiji zai zo ya nemi namiji a ta'atuna dhukurana min al'alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun fadan da ya musu kenan to wai dan me zai hana yin luwaɗi wai dan me zai ce kada ayi luwaɗi a yanzu ma akwai masu da'awar cewa ai yancin dan adam ne tunda mutum ya ga zai ai bara a hana shi ba wal iyadu billah wal iyadu billah Allah rama mai Allah ya ce cikin suratul arab ko bismillah
ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين nan arab ce musu ya za ku zo kuna aikata alfashan da ba wanda ya taɓa yi irin ta in ba ko ba a duniya haba mutane ya ban taɓa jin labarin namiji ya zo yana neman dan uwansa namiji ba yaya za ku yi kuna wannan ma sabaka kun bi amin ahadin min alalamin na إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون namiji ya zo wa ɗan uwansa namiji ba mace ba ku rinka zuwa ƴan uwan ku maza lalle ku mutane ne masu juna da yi na وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم kaji ku kore shi daga garin ku إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين an fassara mana nan faɗin safanin ce na ko ahlahu ajma'ina illa ajuzan fil ghabirina wace ce ajuzan fil ghabirin ita ce matarsa shine wato illam ra'atahu in an ce al ghabirin jam'i ne na ghabir ghabiru a larabci ana nufin baqi duk wanda ya saura shine ghabir ajuzan fil ghabirina ma'ana wata tsohuwa matarsa kenan cikin sauran waɗanda za a halaka me Allah ya ce وأمطرنا عليهم مطرا kaji ruwa aka yi musu barin ruwa ruwan ne فانظر كيف كان عاقبة المجرمين ruwan duwatsu ruwan wuta Allah ya yi yi musu alama waɗannan mutane saboda me luwaɗi yanzu dan Allah ƴan luwaɗi kuna jin za ku tsira al'ummar da ta taɓa yin wannan zunubi Allah sai da ya halakar da ita ko kuna jin Allah zai kyale ku akwai saura ko suratu hud zaka shiga hud shiga hud to can ne yayi bayani dalla dalla na'am ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد nan cikin suratul hud shi lallabi da jan hankali ya zo musu yace ya ku mutane na ga ƴaƴana mata malamai suka ce yana nufin ƴaƴansa mata da shi ya haifa ko kuma ƴaƴansa mata ƴaƴan al'ummarsa duk ƴaƴansa ne tun da shi annabinsu ne yace sun fi tsarki gare ku ku zo musu hunna atharu lakum fattaqullah ku ji tsoron Allah wala tukhzuni fi dhayfi kada ku kunyata ni akan baki na baki ne yayi malam mala'iku suka zo masa su mala'ika jibrilu israfilu suka taho a lokacin a riwaya aka ce ba same shi a gida ba suka same shi yana gona yana itace annabi lot ya je yana saro itacen da za a yi abinci a gidan shi suka biyo shi suna hira da shi to shine da ya zo gida bakin mala'iku sun zo masa wannan ajuzan filgabiri ne da muka faɗa ita ta yi alama ta yi wata shaida ta nuna wa su ‘yan luwaɗin garin ce to yau fa mai gidana yana da baki wasu kyawawan samari matasa sun zo don dama mala'ikun a sifar samari kyawawa matasa suka zo ita wannan matar ita take goyon bayan waɗannan maɓarnata su zo su yaƙi mijinta su yi ɓarna su saba abin da mijinta yake kira ashe zai iya yi wa mutumin kirki ya auri matar da take ba ta ƙwarai ba Allah yana iya jaraba mutum kamar yadda Allah ya jaraba annabi lutu da wannan kaga wannan ai baya taɓa kimar mutum zaka samu mutumin arziki mutumin kirki mai mutunci mai kima amma Allah ya jarabe shi da wata mace wataƙila yana ta hakuri da ita ko don ta gane ko don albarkacin 'ya'yan da suke tsakani ko yana mata wa'azi ko kuma kaza ko kuma kaza bai kamata aibun matarsa ya shafe shi ba in dai ba goyon bayan ta yake akan aibun ba ku gane wannan yanzu wannan annabi ne amma kun ga matarsa da Allah ya jarabe shi da ita ita take kwadaitar da su take nuna musu sai gashi malam kafin ka ce kwabo sun cika mai gida yace fattaqullah ku ji tsoron Allah wala tukhzuni fi dhayfi kar ku kunyata ni a cikin baki na nayi baki za ku yi mu abun kunya har a baki na ba za ku kyale ni ba bayan wa'azin da nake muku me suka ce masa arama قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد da ai ka sani mu ba mu da wani haƙƙi akan matan ƴaƴanka mata mu ba mu da bukata kai ka san me muke so ka mana wanda zancen mata subhanallah malam nan malamai suke cewa shi dan luwadi daman a duniya Allah ya cire masa sha'awar mace kwata kwata sam namiji kurum gashi nan muna ta ganin bala'in da ake yau a ce ba za a baka ofa ta aiki ba sai an yi luwadi da kai ba za a maka hanya za ka samu kaza ba sai yi luwaɗi da kai suna nan barkace mu ji arama wani ayoyi قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب da suka bakanta masa yace ka law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid ina ma da ina da ƙarfi ina ma da ina da fawa da na yi maganin ku yau ina ma da ina da wasu sojoji ina da wasu waɗanda zan je in nemi taimakon su su zo mu haɗu in murƙushe ku tunda ba za ku daina wannan rashin kirki ba Allah ya ce ba komai mala'ikun suka ce da shi ka yi haƙuri ya lutu lan yasilu ilaik kar ka damu waɗannan mutanen da kake ganin su a bakin window bakin kofa ba su fa isa su zo nan inda kake ba ko mun haukar su ba su isa su tsallako nan ba yanzu mala'iku sun fara aikin su na mala'iku kenan suna zaune da shi a falansa yace lan yasilu suka ce lan yasilu ilaik abinda kawai muke son ka da shi tattara iyalanka cikin daren nan fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl ɗebi iyalinka iya wanda suka yi imani da kai kawai ku tafi da su amma sh- dokar shine wala yaltafid minkum ahad kada ɗaya daga cikin ku ya waiwaita illa mar'atak amma matarka kar ka gaya mata kar a waiwaita kar a kar a am- am- a- a yi waiwaye kar ka gaya mata me yasa saboda inau musibu ma asabahum abin da ya sami mutanenka na halaka sai fa ya shafi wannan matar taka dan da ita ake komai ita take taimako a yi barna kaga wannan yake nuna maka makalewa a jikin mutumin kirki kana barna kuma kana gindin mutumin kirki wannan ba zai kubutar da kai ba an tashi duka sai an dake ka kaga dai karewa mijinta annabi ne amma da Allah ya zo halakarwa ya ce wa mala'iku ku gaya masa kar ma ya yi wa matarsa bayani kar a waiwaita Ma- malamai suka ce da aka zo tafiya sai aka tafi duk waɗanda suka yi imani da shi ya ce to in kun ji rugugugugugugu kar ku kowa ya waiwaita ba waiwaye amma matar kuma bai gaya mata ba ana cikin tafiya ta ji rababababababab sai ta juya tana juyawa sai fuf aka tafi da ita yaudarar da ta masa tana gidansa da cinta da shanta da mu'amalarta kuma tana sabawa abin da annabin Allah ya zo da shi ne ita ma aka ci gaba da tafiya da ita tana kama ana tare ana tare sai da Allah ya saukar da azaba kawai sai dai ta ji ta a cikin su suka ce nan da asuba za mu kammala da su sai Lutu ya ce har asuba har asuba suka ce ka ba kai kuwa alaisa sun gobe gare asubahi ba kusa bane ya lutsa ya isa haka ya kagu a gama da su saboda sun yi masa ba daidai ba malam ya Allah ya ce a ƙarshe فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة kun ji abin da aka yi musu ruwan ruwan duwatsu Allah ya kawo musu ruwan dutse Amin.
ko kana da ruwan ne zan kuma da dutse kam za ka yi wani aiki ba zai kuna da kai ka yi duwatsu ba ma yan ƙanana ba fa wani in ya sauko sai ya danne ka la ilaha illallah na ina na wuta min sijilin mandud mu je mana مسومة عند ربك haka وما هي من الظالمين ببعيد abin da muka faɗa ne Allah ya kawo mu lafiya. wannan kuskure ko tuntuban harshe muna neman Allah ya mana afuwarsa Allah ka yafe mana wannan shine karshen kisa na bulutu insha Allah ta'ala sati mai zuwa zamu tashi kisar ashabul aika wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu